ma'ajiya Allah muke roƙo ya zai da mu abin da zai amfane mu ya amfani da mu abin da muke koya ya kare mu da ilimi mai yawa mai amfani a jiya Allah ya karanta mana ayoyi masu yawa sai dai yau insha Allah ta'ala za mu dan koma da baya kaɗan mu dan yi waiwaye a tafiya dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu لا تسألوا عن الأشياء إن تبد لكم تسؤكم كما يأتي متفارك وحد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشيء آية بيان جمال وأن الأمر أن الأمر بسدك إلى أجل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان كبائر لا تسألوا عن أشياء kada ku yi tambaya akan wasu abubuwa waɗanda in jumbi da lafin da sukun idan aka bayyana muku su za su bata muku rai wa in da tsaru an hafi na idan zai ƙo'an amma idan kuka tambaya game da su yayin da ake sauka da alƙo'ani tun da lafin za a bayyana muku waɗannan ababen da kuka tambaya akan Allah anha Allah ya yi yafiya game da wannan wallahu ghafurur halim Allah mai gafara ne ko mai hakuri ne da duniya da bayinsa qad sa'ala qawmun haqiqa wasu mutane sun yi tambaya game da su irin waɗannan tambayoyi na hakuri na ta'annuki na izini min qabliku gabaninku ku al'ummar manzon Allah ثم أصبحوا بها كافرين sannan suka waye gari suka zama sun kafirta da waɗannan ainihin wato ayoyi a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana irin yadda ya kamata mu tambaya a jiya mu yi wajen hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke yin hani game da irin waɗancan tambayoyi musamman tambaya ta yakuri tambaya ta ta'alluci tambaya ta wuce iyaka tambaya ta ɗan ƙuri kafin a cikin mutane akwai wanda shi gaba ɗaya a rayuwarsa kullum ya jin ya kwararru ne shi ba wai ya tambayi abin da zai amfani shi bane a to irin waɗannan tambayoyin ta annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisai da yawa ya ambata mana matsalarsu ciki akwai hadisi na tara wanda ya zo wanda imam nawawi ya kawo a cikin littafin sa al-arba'u an-nawawiyya ko yau Allah yake cewa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku gaba da aikatawa ku nisance shi wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku da ku aikata fa'tu minhu mastata'tum ku aikata wannan abin gwargwadon iyawarku sai ce fa inna ma ahlaka man kana qablakum yace kawai abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabanin ku kasratu masailihi yawan tambayoyi da cewa annabawa da manzanni to in sun tambayan kuma aka ba su amsa واختلافهم على أنبيائهم لإن ساقا ولا سوى النبوة ولا يتبع كم ولا أبو أما إذا أنباش أمسى ba kuma zai yarda da wannan abin da ya tambaya a ba saboda ne alƙur'ani mai girma ya ba mu misalai da yawa na irin waɗannan tambayoyi da ainihin wato waɗanda su gabatar su kai shi yasa daga cikin abin da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yaruni ma taraktukum ku kyale ni matsar na bakku ban ce da ku komai ba ku kyale ni kada ku yawaita yi min tambayoyi fa inna ma ahlaka man kana qablakum domin na daga cikin abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku bi kasrati masaili yawa yawan tambayoyi da suke yawan yi kaji tambaya wacce ba ta da amfani akwai tambayar da sanin abin da ka tambaya bai da amfani rashin sani kuma ba zai cutar da kai komai ba akwai misali ko babu misalai ma wani zai tambaye ka wai dan Allah ranar yin su aka haifa annabi Musa sannan menene sunan sunan uban Fir'auna waye kakansa yanzu dan Allah wannan in ka sani amfani ne maka addini ko kuwa don Allah don Allah yanzu in ka san wannan amfani ne maka addini ko kuwa eh so akwai tambayoyi irin waɗanda suke kawai da ƙurashi za a yi tambayoyin amma abin da aka tambayar sai ka rasa ma menene ma'anar an gane wannan ko to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bayyana mana wannan cewa wa in tas'alu anha amma in kun yi tambaya game da waɗannan abubuwa shi ne yanzu Qur'an a bayan da ake ainihin wato saukar da alƙur'ani tun da lakum za a yi muku bayanin waɗannan abubuwa afallahu anha Allah ya yi muku rangwame akan ainihin wato abin da kuke aikata ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya mana imani al-imamu qurtubi a cikin tafsirinsa ya bayyana mana wasu ka'idoji da malamai suka kawo musamman dangane da abin da ya shafi ainihin wato waɗannan tambayoyi daga cikin matsalolin da ya sa ƙarshen wannan aya yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya bayyana mana cewa ba kowace irin tambaya ake yi ba to akwai babban malami mai suna ibn al-arabi al-maliki Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana cewa wasu mutane daga cikin gafalallu suna ganin cewa haramun ne a tambaya game da abin da babu hukunci shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kuma me ya faru mutum kada ya tambaya an gane wannan saboda wai wannan yana daga cikin tambayoyin da aka hana idan ka ce annawazil su ne abubuwan da babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma mu a zamanin akwai su an gane daga dukkan abubuwan da Allah ya halatta mana kamar ne da ce kan meye hukunci karatu da loudspeaker ai ba shi a cikin zamanin ko to misali a wannan mutum ya tambaya akwai laifi ko babu babu laifi saboda ai asali ita loudspeaker wasila ta ita ita da mene sai ko da sabo kuma ko kuma a zamanin su akan yi amfani da wasu hanyoyi da da sabo zuwa ga suwa zuwa ga mutane wanda ba ma amfani da su a yau saboda wadatuwa da su da muka yi da ci gaba da aka samu ina fata mun gane wannan saboda haka malamai suka ce idan an yi tambaya game da irin waɗannan tambayoyin jama'a babu laifi a kansu ina fata an gane wannan malamai suka ce abinda ba a son yin tambaya a kai ana yin tambaya ne akan abin da zai jawo al'umma zamban ba ko tambayar da ba ta da wani amfani to wannan yana daga cikin abin da ke da muni kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu wato tsare mana imani bayan wannan malamai sun cewa shi yasa zaka tada alqur'ani mai girma ya dinga ba mu labari na irin tambayoyi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dinga yi masa tambayoyin kai masa tambayoyi guda goma sha uku ne alqur'ani ko eh Allah ya bayyana mana su a cikin alqur'ani يسألونك عن عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة waɗannan duk tambayoyi ne sahabbai ka dinga yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah bai zarge su akan wannan ba saboda ne aka ce in za ka yi tambaya ka tabbatar da ka yi tambaya ne akan wani nafsi na shari'a wanda kake da bukatun ka sai na bautan Allah ba abubuwan da ba su yi maka duhu ba sannan kuma babu wani amfani in ma ka tambaya a kansu jama'a ina fata an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imanin matsala ta gaba imam kofabi ya kawo rancen ibn abdulbar annamari Allah mata kuma sarki ya kasa ta mishi yake cewa السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحريم من أجل إذا دونك أيوم تنبيع a addini ba laifi ba ne saboda ne abin da ake jin tsoro na a halatta wani abu ko a haramta wani abu dalilin sa daga ya kawo kamar sa'ala mustaqliman ra'iban fil ilmi wa nafi jahli an nafsihi ba'idan an ma'anan يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به كده ما تدون ده يتنبيع akan wani abu yana mai neman sani yana mai kwaɗayin neman ilimi da korewa kansa jahilci akan abin da ke da ma'ana wanda zai tsaye da addininsa a kai to wannan babu laifi idan ya yi tambaya ko ba ka bari so mutum ko ba zai je ya yi fatawa a kan abin da bai sani ba me yasa saboda akwai wasu mutane da suke tafiya tare da wani bawan Allah حديث يا في سنن ابن ماجه da cikin sunan abi dawud sun yi tafiya da shi an tafi wajen yaƙi bayan an gama yaƙi gaba ɗaya ko kuma suna tafiya ne sai wani dutse ya same shi aka kamar yadda an jefo wani dutse haka sai ya same shi akai sai ya fasa mai kai to kuma a lokacin ana tsananin sanyi wannan mutumin da ya kwanta sai ya mafarki an gane an gane kake mutum nufi ko yau sai yi farkin saduwa da iyali kuma da makamancin wannan sai zama ya samu janaba ko janaba ta same shi sai ya tambayi waɗanda ke tafiya tare da shi ke ce da su kai ni ko da dai akwai sauƙi gaskiya da na yi ke nima ban yi wanka ba saboda wannan janaba da ta same ni sai su abokan suka ce ta ai babu wani sauƙi ai an yi sauƙi ne akan a yi taimama ga wanda ya zama babu ruwa to ko ruwa akwai shi don haka sai kayi wanka da ruwan sanyi suka matsa mar wanda mutum ya wanka da ruwan sanyi yana yin wanka da ruwan sanyi nan kwaye ya faɗi mutu suka dawo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu qatalahum Allah sun kashe shi Allah ya dawo su yace me yasa ba su tambaya ba me yasa ba su tambaya ba ai maganin jahilci shi ne mutum yayi ya yi tambaya in bai sani ba jama'a mun gane wannan shi ne yi tambaya in bai in bai sani ba don haka wannan jama'a yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum wannan ba laifi ba yake tambaya amma tambaya ya kore tambaya ta ta'annuci ita kuke da matsala sannan har ila yau wannan ya nuna mana cewa jama'a babu yadda za a yi mutum haka kawai ya zo ya bada fatawa akan abin da mai bai sani ba wannan yana daga cikin matsaloli waɗanda suke musulunci ya riga ya yi aikin wato abin na akan su Allah ta'ala ya saba dashi to shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa in tasalu anha hina yunzal alquran idan kun yi tambaya akan su yayin da qur'ani yake sauka afa Allahu anha Allah ta'ala ya gafarta muku ko تبين لكم tuba lakum za a bayyana muku afa Allahu anha Allah ta'ala ya gafarta muku wallahu ghafurun halim Allah ta'ala mai gafara ne ko mai jin kai sai ce qad sa'alaha qaumun min qablikum an samu su mutane sun yi tambayoyi gabanin ku su ne suwa suka ce yahudawa da kiristoci amma da suka yi tambayar thumma asbahu biha kafirin sun suka wayi gari sun kafircewa abin da aka ba su labari mun gano da jama'a kwarai da gaske wannan yana daga cikin abin da ke da muni kwarai da gaske a rayuwar musulmi jama'a ya samu kansa irin wannan layi mutanen garin maka sun dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya ko ta kuri ko ba su yi ba shi makai in ba mu gane yadda ke fitar da wani qur'anin ba wa qala alladhina kafaru لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إيه سابع سوى كما القرآن a tare a lokaci guda zuri ɗaya ba Allah sai mai da mata yake ka zalika li yusabbita bihi fu'adaka Allah ce mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka da alqur'anin ne ya zama ya zauna daram dam dam sannan wa rattalnahu tartila don mu jeranta saukan waɗannan ayoyi jeri jeri sannan ma wala ya'tunaka bi mathalin ba za su ƙara zuwa maka da wani misali ko wata tambaya ba illa ji'ina ka bil haqqi fa ce mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun fassara game da abin da suke ainihin wa tambayar ka jama'a na fata mun gane wannan don haka waɗannan mutane sun wayi gari sun kasance wasu malamai suka ce wannan aya tana da alaƙa da ayan da ke gabanta سوى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال أزواج الشيء أن قالوا أنه ابن كثير يتولى مجلد عبد الله بن عباس أن يقال بالشدة هنا سوى لا تسألوا عن أشياء كان تسميها جمال أبوها أنا التي هي البعيرة والوصيلة والسائبة والحامل ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا wannan fasara Abdullahi bin Abbas kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo riwaya da Ikrima yake cewa abin da ake nufi da wannan tambayoyin da aka hana da kuma waɗanda suka yi su kafirta ta shi ne tambayan da Qurayshawa suka dinga yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kun san garin maka gaba ɗaya zuwa sun ku suka ce to wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai ka tsatsa ga mana waɗannan duwatsun mun sare idanun ruwa suna tsatsafowa a cikin wannan garin maka ko ina ya zama kawai ga ruwa yana bayyana a garin ka faɗi أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كل قسم شكنا لتبونا تدبين لإنبي أقرم لك فأكي مقالا السلوات كما أدنك قلم قرمونا تتفى سنا قرمونا فتدروا ونبونا أو يكون لك بيت من زخرف كل قسم لولجدال زيناري أو ترقى في السماء كل قسم لأوكوان متتاكلا muga kana hawa daf daf daf daf kana hawa sama to ko ka hau saman ma wallan nu'minu bi ruqika ba za mu taɓa yin imani da wannan hawa mata takarin da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u shi ka dawo mana da wani littafi da zamu karantawa da shi Allah ya tabbata subhana rabbi kace sai ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ban kasance ba face mutum ne ko manzo kaga duk waɗannan tambayoyi sun dinga yi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ma wannan dutsen na safa dole ja su dutsen safa ko kace to in kana so mu imani kai manzo ne kawai ka zo ka mai da mana da wannan dutsen kawai zama dinari ka faji wani sabon ta amince an gane wannan to kaga wannan ke sannan bayan wannan yahudawa kuma sun dinga tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa ba zai zo da kaza ba me yasa ba zai kawo da kaza ba to sai Allah ta'ala yake cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati ba wani abu ya hana mu dinga kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizozi daban-daban ba illa an kazzaba biha al-awwalun sai dai mun aika wa waɗanda suka zo gabanin su sun ƙaryata kuma ƙa'idar Allah in ya kawo mu'jiza aka ƙaryata to abin da zai biyo ba shine ya halakar da mutane to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya Allah kada ka kashe wannan al'ummatawa da azaba guda ɗaya da za ta game kowa da kowa ce kowa ya ƙare sai Allah ya ƙi dinga turo da wannan ayoyi sai ce amma wa ma nusilu bil ayati illa takhwifan ba ma aiko da wata aya ko kullanta sai dan tsoratarwa da ainihin wasu mutane sannan su da kansu waɗannan mutane ta dinga rantsuwa da Allah cewa وأقسموا بالله جهد أيمانهم سكي رنقوا لألا مقر الوصف لئن جاءهم نبي ليفوقكما أتي آه لئن جاءتكم آية لا يؤمنون بها سوى تبت إذا أتتك دوة معجزة دوة آية تذاق إيماني دوة الآية الله يقول إنما الآيات عند الله kace da su ai ayoyi suna da Allah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun me ya sanar shi ku cewa idan ayoyin sun zo ma ba za ku yi imani ba wa nuqallibu as'ilatahum wa absarahum kama lam yakunu awwala marra kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nad'uhum fi tughyanihim ya'malun kaga Allah ya dinga ba su misalai iri iri naka jama'a tambaya ta ta'alluci tambaya da kuri ka san wani shi a duniya bai da wani abin da ya wuce irin da ya kura malami sai ji ya dauko tambayan can sai ya kai can in an gaya mai wani abu sai ya dawo da ita can sai ya ƙara juya tambayar sai ya ƙara yi wani ma saboda tsabar ta'alluci mana in ya tashi tambayar ka tun a tambayar za a gane shi ne ne ra'ayinsa ne yi su kamata fatawa ko ba ka Allah ta bada ina tambaya ne yanzu mutum an ce in mutum ya ci ko ya sha da mantuwa me hukuncin wanda ya wannan na ji kaman an ce zai rama to kaga wannan ai yana yana yana ga maka ne kamar an ce akwai za a rama ko kuwa in da tambaya yake me zai ci na me zai ci yawwa yace ina tambaya ne yarga ta mala mutum ne yana azumi sai ya ci ko ya sha da mutuwa yanzu ya dai me hukuncin sa ko kaga mun ci wannan gurin yarga ta mala mace ce take ya wace mutum ne yace matan shi in ta fita a bakin aurenta amma kuma wannan abun ba yayi bane saboda yanzu suke a ransa to yanzu in ta fita ya za a yi ta riga maka sa an ko ko kuwa me ya amfani tambayar jama'a mun gane wannan so akwai abubuwa irin waɗannan sunanin da yawa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu addini ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa ya sanya mu cikin masu taucin hali wajen bin wahayin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ya saba da shi daga jama'a kun ji waɗannan bayanai kamar yadda ainihin wato malamai suka yi bayani kawai idan mun kalla da yawa mutanen annabi isa alaihi salam ba su ce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i ba Allah ya ce a'a ku ji tsoron Allah ku mu'mini ne dan idan ku kafirce mata to zan muku azaban da ban taba wa wanda daga cikin halittuna ba ku ji annabi salih ne suka ce suka ce ya sauke suka musu da mene ya zo musu da wata aya فاتني آية إن كنت من الصادقين كذوبا يوتا آية من الإنجيل الكريستياني قال إذ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذه ناقة ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كتيا يران السجع ولا تمسوها بسوء أعرافي كان كشافوا من شاور دولهم من أبوه فيأخذكم عذاب يوم عظيم سيوت عذاب من جرمة تسانيك أولين ya Allah ce fa aqaruha sai suka yi suka soke ta suka kashe ta Allah ya ba mu labari ma na su dawo ko idin ba'ata ashqaha yayin da mafi rashin arziki na kabilar samudawa ya yunkura ya miƙe ya je dai ainihin wato soke ta annabi ne annabi fali ce ina ba su jin magana Allah ce kaga mutum ɗaya da ya soke ta amma Allah ce fa aqaruha sai suka soke ta me yasa Allah ya musu ya musu ya musu kudin goro saboda da yaddan su aka yi yanzu mun masallacin kaf inda za mu tarayya akan jinin wani mutum daya mu yadda a ji aka shi mutum daya sai a tura mutum daya ciwo ya kashe shi to gaba ɗaya mu ran kasa kaf sai an kashe mu kuma in ranar alkiyama ne Allah yana dawwamar da mutum a wuta to sai an dawwamar da mu a wuta saboda me da haɗin bakin mu jama'a mun gane wannan Allah ya tsare mana imani me suka yi haka suka yi annabi salih ya ce musu to ku mutane ne waɗanda ba ku jin nasiha ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum na muku nasiha na ji hankalinku cewa lakin la tushhidu lin nasihin sai dai ku mutane ne ba ku san me ba ku san masu nasiha ba ku san jan hankali a lokacin Allah ya ce fa akhrajhum ar-rajfatu sai wani irin girgizan kasa da tsawa ta kama su nan take Allah ya halakar da su ya jijjigar gaba daya shi yasa Allah yake cewa fa hal taralahum min baqiya shin ka ƙara ganin ka ƙara ganin ainihin wani raguwar su babu babu wanda ya raguwar su adawa da samudawa to abin da yake Allah ne suka da irin waɗannan ayoyi saboda kada mutane su halaka domin idan sun ƙaryata kai tsaye Allah ta'ala zai halakar da su Allah ta kai wani imani to Allah ta'ala zai ci gaba da cewa
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى سوى ما جعل الله من بحيرة ألا يسن وتدبى من سنى بحيرة ولا سائبة يسن وتدبى من سنى سائبة ولا وسيلة بسر وتدبى من سنة وسيلة با ولكن الذين كفروا سيري وتنجسوا كافرشا يفترون على الله الكذب سنة كركرا الأيام سنة جنجنا واقع الله وأكثرهم لا يعقلون هم يوجدوا باسا كذا أنا الله سبحانه وتعالى ينا بينا ما وستبيع كان الجاهلية da abin da suka yi zuwa su rayu a kai yana bayyana mana cewa Allah bai sanya wa wata dabba suna bahira ba ba ko sa'iba ba ko wasila ba ko ham duk waɗannan suna wasu dabbobi ne waɗanda larabawa suka yi wa ainihin wato sunaye iri-iri daban-daban an gane wannan domin su mutane masu yawan kirkiran ƙarya suna dubinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda suratul an'am ta yi mana bayani game da ainihin wato irin wannan mummunan dabi'a ta su Allah muke roƙo ka tsare mana imanin mu sai dai Allah ce walakin alladhina kafaru sai dai waɗanda suka kafirta yaftaruna 'ala Allah kadiba suna kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah وأكثرهم لا يعقلون ما في يوم سوى في العنكية خلونا آية بجو duk abin da za a kirkire shi a addini a ce maka ai kaza ma addini ne ai manzo Allah ne ma fara yin kaza ai kaza ma kaza ne to ka dubi wanda yake wannan magana da kyau za ka tafi da hankali wallahi in ka lura da kyau za ka tafi da hankali yadda Allah ya sifanta mutanen jahiliya haka mutumin da ke kirkire-kirkire a addini ke kasancewa ya kawo nan ku la yadurrukum man dalla idha hadaytum la yadurrukum man dalla wanda ya bace kada ya cutar da ku komai idza tadaitum in dai ku kuna kan tafakin shari'a to batansa ba zai cutar da ku komai ba ila Allah marji'ukum jami'a ga Allah makoma ku take gaba daya fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna ainihin masu aikatawa Allah zai wa kowa sakamako da aikinsa in alheri ne alheri in sharri ne sharri amma dai kada wani saboda wani yana kan tafarkin tsaka ka ce eh mun ji mun gani sai mun bi kamar wani yaro ta faɗi da ake yawo da shi a social media ko shi a jiki ko eh to baka ai shi ya yarda in ma wani nan wuta ne to shi ma yarda kai cutar kawai ba komai wani yaro a fili yake mahaukaci ne ba shi lafiyar ka gan shi kaga mahaukaci shi ta Allah ta wa aksaruhum yawwa kamar da kenan da kaga ne irin wani wa aksaruhum la ya'qiluna mafi yawan su da hankali wanda zai yi ƙirƙir ƙarya da jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko wani ya zalla ko ina wuce faɗi shi ga wani ya zo a ce wannan ga shi nan ya zo duk zai kwashe zunuban ku gaba ɗaya ya gafarta muku waye manzo Allah ya mishi haka sai wani jikan jikan jikan jikan jikan jikan sai ta tafiya in ta yau ko sannan abokan shi wai ko shi ka ganshi ma shi kenan an gafarta maka kai Allah ya tsire maka da shi wala mala fala'anatu Allah 'ala al-kadhibin eh fala'anatu Allah 'ala al-kadhibin ƙarya ƙarya da ciwo mala kisa Allah ya ce innal ladina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun lalle waɗanda ke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah ba sa taɓa rabauta mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan ƙanƙani na ɗan wani lokaci walahum azabun alim suna da suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a suratu yunus Allah ya mai irin wannan قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أي ما نتاكم وانا بعد لين سريع ولا الله با الله تسير من إيمانه وانا الآية سنة دوت حاجة زيدا ما لنسي كوا أشنتا شوا إن كي تاشي مبار وانك القوة to baya nuna kuma ai hali ga aikata mummuna ai umarni da kyakkyawa wanda wannan shi zamu tashi a gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dakatar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarkin shari'a Allah ka tsaye mana imanin akwai tambaya da wata baiwa wani bawan Allah ya aiki yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah nake roƙo da ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin ya ƙara mana baki ɗaya tambaya na shine idan mutum yana sallah sai ya zo yin sujuda to amma da hula a kan shi to shin dole ne sai ya sauke hulan ƙasa don fatan goshinsa ya taɓa ƙasa ko ba sai ya sauke ta ba tambaya ce muhimmanci ƙwarai ƙa'ida game da yin sujada babu cewa dole sai mutum ya yi sujada a kan wushinsa asalin shi ne abin da aka so amma idan akwai larura misali ana sanyi kasa farko za ka ji tayasin kasan ma ya daure ya dau sanyi ko inda za ka sa goshinka ya daure ya dau zafi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin sa suna yin wannan ko manzo Allah ya gani bai hana su ba saboda zafin rana na sahara in ka ta dau zafi in za ka sujada sai mutum ya kama hannun rigansa haka sai ya sa ko ya sa wani tsumma sai ya sa a ƙasa ya dinga yin sujada a kai saboda kada ya ƙona masa mene kai ya ƙona masa mushi kenan sujada abin da ake so kowace gabarka ta kwanta ta dukuba a gaban Allah kawai ta nuna wa Allah gazawanta da kasawanta da mai da al'amari zuwa gare shi da abin da Allah yake so ba dole bane dan kana sanye da hula sai ka sai ka zamar da hulan goshin ka dole dole ya taba kasa wannan babu dole akai wallahu ta'ala a'lam Allah na ɗauka take da sanda Allah ka sa albarka a cikin abin da muka faɗa Allah muna roƙonka abin da muka yi ta kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana wanda muka faɗi dai Allah ta ba mu lada a kanka Allah muna roƙonka cikin muna akwai masu damuwa Allah ka yaye musu cikin muna akwai waɗanda bashi ya musu kanta Allah ka biya musu wannan bashi Allah muna roƙonka ka haɓaka mana kasuwancin mu Allah ka sa mana albarka a kasuwancin mu ka sanya mana albarka a cikin ƴaƴan mu ya Allah ka albarkaci zuriyar mu ya Allah dukkanin masu sana'o'i cikin mu Allah ka yi wa sana'o'in sa albarka Allah ka yayi mana bakin talauci Allah ka yayi mana bakin talauci da gafici da azabin kabari Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayin ka na kwarai ya Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa ya Allah ka sa mu koma zuwa gare ka muna salihan bayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ka sani mana imani waɗannan ayoyin jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana waɗannan bayanai ne don ya ja hankalin game da irin abubuwan da mutane suke yi da kirkire-kirkire ku duba yadda Allah ta'ala yi wannan bayanin na ayyukan kafirci da larabawa sun ce bahira wata dabba ce bahira suka ce ita ce sabuwar da suka tsada kunnuwanta saboda wai ta taɓa haihuwa sau biyar an gane to daga wannan lokacin namanta ya zama haramu ita haramun ne a ci namanta wato haramun ne ga mata su ci namanta sai dai ba sai dai maza wa qalu hadhihi al-an'am wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalifatun li bukunina wa muharramun ala azwajina ka ce abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobin an keɓance shi ne ga mazaje kaɗai banda mata haramun ni mata ku ci amma wa in ya kun mai tashan amma in ya fito a matsayin mushe fa kun fi shi shuraka shi kuma ai tarayya wajen ci kaga su ba zan ta magana mushe ko eh mushe ma ce ake ka ji wani hukunci da Allah mu hukunci abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobin namu na gida sun keɓanta ne ga maza ne kaɗai amma an haramta wa mata ce amma in ya fito a matsayin kuma mushe to za mu ci tare ka ji ni ku Allah Allah ta'ala ke sai zilin wasfahu wannan ke so da ira kuma nominta ya zama na gumaka wannan shaguwar ko ta macen raƙumi ba wanda zai ƙara shan nonanta ta sai dai a dinga ɗiban nonon ana zuwa ana sheƙawa a inda gumakan suke ko kuma ga wanda ya je ya kawo ziyara wajen gumakan daga wani gari to shi ya halatta a bashi ya sha amma duk wanda yake ɗan garin ne haramun ne ya sha wannan nono ka ji jahiliya ma Allah ka tsare mana ibadu sai dabba ta biyu Allah ya ce wala sa'ibatin sannan babu wata dabba da ake ce ba suna sa'iba sa'iba ita ce taguwar da mai ita yake bar wa gumaka yayin da ya yi bakance da cewa idan ya dawo daga tafiyarsa lafiya ko in yarkin lafiya ya ce in Allah ya warkar da ni to taguwar nan tawa ba za a taɓa cin naman ta ba na bar wa gumaka za ka ce a kyale ta ta ta yawanta ta ci ciyawa ta yi kiwo ba za a ɗora mata kaya ba ba za a yanka ta a ci ba ba za a yi duk wani abu na amfani da wannan dabbar ba haka za a bari har ta kare rayuwar ta ɗauki kuma duk abin da kifin ci ko ruwa ko gonar ta yi za ta ci ciyawa babu dama a hana ta ka zo ta sabuwa to wani duk da bikin ta jahiliya ne wani ce mene sa'i ba Allah ce wala wasila sannan babu wata dabba da ka ce wasila wasila ita ce dabbar da ta taɓa yin haihuwa guda bakwai a jere idan na bakwai ya zama namiji ne da tana da haihuwar mata a jere idan ta haifi na bakwai ya zama namiji ne to sai a yanka shi wannan abin da ta haifa din maza da mata su ci naman sa idan mace ce kuma ta haifa to sai a kyale ta idan ko ta ta haifa mace da namiji sai ta ce to macen macen ta ce dan uwanta yanzu dan uwan nata ba za a yanka shi ba na fata gani tagwaye ne tunda ba za tunda in namiji ne za a yanka in mace ce ba za a yi ba ba za a yanka ba to in tagwaye ne kuma sai a ce to namijin ba za a yanka shi ba mutum ta ce shi mun gane wannan ai sai a kyara su duka su biyu da haka su biyun nan naman su ya haramta nonon ta macen ma ya haramta amma gawa ga mata sai idan su sai sun mutu da kansu idan sun mutu lokacin darban ta riga ta girma ta mutu to sai a ce to yanzu wannan mushen babu damuwa maza da mata za iya ce amma lokacin da ke da rai babu damar su wannan dabbar kaga wannan wa ya ta su wannan Allah ko manzon sa babu wa ya ta